الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a sha biyu ga watan safar shekara ta dubu da dari hudu da talatin da uku bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma nawa shida ga watan daya shekara ta dubu biyu da sha biyu takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin kitabul jana'iz darasin da ya gabata darasi wanda ya gabata mun tsaya karshen babi na 93 kai tsaye insha Allah ta'ala yau za mu tashi farkon babi na 94 قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب موت يوم الاثنين malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da mutuwar ranar litinin tare da cewa ba ba sanya hannu ba ne ba na bawa cewa ya zaɓi ranar da zai mutu rana wadda mutum zai bar duniya tuntuni Allah ya riga ya kaddara masa kafin ya halicci sammai da kasai da abin da ke tsakankaninsu da shekara dubu hamsin sai dai a iya abin da yake kanka za ka yi fatan Allah ya maka dace dangane da mutuwa a rana wadda take fiyayya wadda ake kyautata zaton wato samun kyaukyawan makoma to shine anan malam ya kulla babi na musamman babu mauti yaumil isnai babi ne wanda ke bayani dangane da mutuwa ta ranar litinin قال حدثنا مؤلف بن أسد قال حدثنا وهيب هو ابن خالد عن هشام هو ابن أروى عن أبي هو أروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم قالت في ثلاثة أثواب بيض صقولية ليس فيها قميص ولا إمامة وقال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يوم الاثنين قال فأي يوم هذا قالت يوم الاثنين قال أرجو فيما بيني وبين الليل فنظر إلى ثوب عليه كان يمرد فيه به ردء من زعفران فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما قلت إن هذا خلق قال إن الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح wato aisha allah ya kara mata yadda ke cewa na shiga wajen mahaifina abubakar allah ya kara masa yadda wannan kwa kasancewar lokacin da ya kwanta rashin lafiya rashin lafiya ta mutuwa domin farkon rashin lafiyarsa ta kasance ranar litinin bakwai ga watan juma'a da la'akira wani yini ne wanda yake mai tsananin sanyi abubakar allah ya kara masa yadda ya yi wanka yin wanka ke da wuya sai rashin lafiya ta kama shi masassara ta zubo masa sai da ya kwashe kwanuka wato kwana goma sha ɗaya an gane ku domin ran ashirin da biyu ga watan juma'a da al'akira allah ya karɓi rayuwarsa shi kuma ya yi wankan a ran bakwai ga wata kenan kwana goma sha biyar ya kwashe na rashin lafiya to lokacin da yake cikin wannan rashin lafiya ne wato kusan ƙarshen rayuwarsa shine aisha ta ce sai na je wajensa sai yake cewa da ni fi kan kaffantumin nabiya sallallahu alaihi wasallam wato a cikin zani nawa kuka ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama likafani an gane ko abubakar yake tambayarsa yake tambayar ta a nan malamai suka ce za mu ɗau darasi shine halaccin ka nemi ilimi ga wanda yake ƙasa da kai ko mun tsufanka saboda nan abubakar yana neman ilimi ne a wajen diyar shi ita ce aisha allah ya kara mata yadda yake tambayar ta ce mata wato a cikin zane nawa kuka ma manzan allah sallallahu alaihi wasallama likafani wasu malamai suka ce a nan kasancewar abubakar ba don ya manta ba wato a nan shimfiɗa ce yake mata ma'ana lallashi ne don ya kwantar da hankalinta kenan ta tuna wancan babban musiba ta rashin mijinta fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ta rasa fiyayyen halitta ta dau hakuri kenan dan ta rasa mahaifi ma ai abu ne wanda yake mai sauki wasu suka ce takan iya yiwa abubakar ba shi da sani dangane da adadin likafanin da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin lokacin da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanka aka sanya shi cikin likafani shi abubakar yana can tare da wata tawaga ta mutanen madina da wasu muhajirun a sakifa ta banu sa'ida lokacin da ana ana tankaɗe da raurayi waye cancanta ya zamanto khalifa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin al'amarin khalifanci al'amari ne mai girma saboda bayan da za a yi al'umma wato ta samu kwanciyar hankali da nutsuwa da ci gaba ba tare da shugaba ba don haka idan aka ce yau shugaba ya faɗi ya mutu kafin wani ya biyo baya to ɓannar da za ta iya aukuwa sai Allah kaɗai ya san wannan kinta don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan gadangawa kai tsaye wato mutanen Madina sai suka je suka taru a wannan rumfa ta Banu Sa'ida wasu kabila ne daga cikin muhajirun Umar da Abubakar da Abu Ubaida da wasu daga cikin sahabbai suka yi gaugawa suka je a lokacin nan su mutanen madina suna famar cewa daga cikinsu za a zaɓi khalifa umar sai ya zaburo sai yake cewa abubakar sai ya daga baki shine farkon wanda ya dau magana sai ce ya ku mutanen madina da ku almuhajirun na yardan muku da waɗannan mutanen biyu umar ko abu ubaida ku diba ɗaya wanda ya fi dacewa daga cikinsu ku zaɓe shi ya zamanto khalifa na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam haka abubakar ya faɗa amma a yau kuma mai mutum yake cewa ku zaɓe ni ni zan muku aiki amma shi anan abubakar sai ya ce ku zaɓi ɗaya daga cikin waɗannan biyun in ma umar ko kuma abu ubaida saboda na yarda da su na amince musu a lokacin nan umar sai ya ce kai ka fi cancanta ka zamanto khalifar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda manzan Allah yana raye lokacin da ba shi da lafiya kai ya gabatar ka jagoranci jama'a kai musu sallah to ta yaya wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yarda da shi ya amince masa ya shugabantar da shi akan al'amarinmu na addini yaya ba za mu yarda mu amince masa akan al'amarinmu na rayuwa umar kai tsaye sai ya mubayi a yace ni na yarda na ba da amana ta akan cewa kai ne shugaba na musulmi kai ne khalifar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya sauran sahabbai waɗanda suka haɗu a wannan rumfa su ma sai suka ba da goyon baya suka yi mubayi'a sannan bayan an zo an binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abubakar ya dawo masallaci ya zauna sauran jama'a suka zo suka yi mubayi'a da shi akan cewa sun yarda sun amince shine khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine malamai suka ce akwai ihtimalin yana can wurin wannan al'amari na khalifanci kenan aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanka aka sanya masa likafani bai san ba iya adadin da aka sa masa to shine ana yake tambayar ta yake ce mata fi kam kaffantumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam zani nawa ne kuka ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam likafani da shi qalat fi thalathati athwabin bidin sahuliyya laysa fiha qamisun wala imama Aisha ta ce mun masa likafani a cikin zani uku bidin waɗanda suke farare kal domin lafazin biyu jam'i ne na abiyab idan aka ce abiyab abu wanda yake fari kinan jam'unsa sai ka ce biyu sahuliya wato kira wato sakar wato sahul sahul wata alkarya ce wadda ta shahara dangane da saka tufafi daga cikin alkaryu waɗanda suke neman ko kuma ka ce suhuliya wato kama spinin kin rufa idan ka ce suhuliya kenan wanda suke na abdiga an gane ko kar mu manta hadisin ya gabata ta ce fi salasati aswabin birin sahuliya mun masa da kafani a cikin zane guda uku waɗanda suke sakar wato birnin wana alƙaryar sahul birnin sahul sai ta ce laisa fi kamisun wala imama a cikin ukun nan da muka ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kafani ba maganar riga ba maganar rawani don haka maganar cewa mamaci a yi masa riga a yi masa rawani waɗannan duka ba su da asali iya abin da aka masa lufafa aka masa guda uku an gane wannan kuma shine gaya abin da yake sunna wannan shine cikar sunna amma mamaci likafani wato guda uku kuma ba bambanci tsakanin namiji da mace domin wancan hadisin da yake cewa mace ai mata biyar wannan shi ma bai inganta ba na cewa diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an mata likafani guda biyar shi ma bai inganta ba iya abin da yake ba bambanci tsakanin namiji da mace za a masa likafani uku ma'ana gaba ɗaya kuma zai zamanto lufafa ce to kasancewar iya kuma abin da yake wajibi shine ɗaya kenan amma in har da dama da yalwa to akai uku domin uku shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka masa shine ta ce laisa fiha qamisun wala imama a cikin da kafani uku da muka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba riga ba rawani kenan gaba ɗaya menene lufafa ce aka masa وقال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر يتي متى أو ترانات الله يكرب رأيور من زعن الله صلى الله عليه وسلم قالت يوم, يوم الاثنين عائشة تتي مسا أرانا الليتنين an gane ko lafazin yauma anan mansubun ne ala nazi khafif ma'ana fi yawmin ithnai ma'ana a ranar litinin ne Allah ya karbi rayuwarsa kala sai abubakar ya ce da ita fa ayyu yaumin haza wannan wani yini ne muke ciki kala sai ta ce yau sunai yau muna ranar litinin kala sai ya ce arju fi ma baini wa bainan lai ya ce ina kaunar wato Allah ya karbi rayuwa ta tsakankanin wannan lokaci da muke tattaunawa kafin dare ma'ana ina kwadayin a wannan yini na litinin Allah ya karbi rayuwata domin ne wanda Allah ya karbi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma anan abubakar iya tunaninsa Allah ba zai zaba ma manzonsa wata rana ta mutuwa sai rana wadda take fiyayya to don haka shine wato malam ya shigo kenan da wannan hadisi ya yi babi kenan mutuwa ta ranar litinin domin abubakar ya yi kwaɗayin Allah ya karbi rayuwarsa a ranar litinin kamar yadda Allah ya karbi rayuwar manzon shi sallallahu alaihi wasallam sai dai kasancewar akwai hadisi wanda ke nuna rana wadda take mai fabala dangane da mutuwa shine daren juma'a ko kuma yinin juma'a domin hadisi ya inganta yana cikin sunanin tirmizi da musnad na al-imamu ahmad da kuma kitabul ma'arifa na al-imam al-fasawi wanda albani Allah ya ji kansa ya hada hanyoyin hadisin in ma hadisi ne hasan ko kuma sahihi an gane ko a takaice dai hadisi ne ingantacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa babu musulmin da zai mutu a ranar juma'a ko daranta face sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gane ya kare shi dangane da fitina ta kabari ma'ana fitina ta kabari tambaya da ake ma bawa Allah zai dauke masa duk mutumin da ya mutu daren juma'a in aka ce daren juma'a kina ran alhamis ko kuma yininta ma'ana ranar juma'a to tare da cewa takan iya yiwa hadisin wato bai cika sharaɗin malam ba ma'ana bai inganta ba a wajen shi don haka bai shigo da shi ba sai ya zo da wannan hadisi wanda shi akan sharaɗin shi yake domin abubakar ya yi kwaɗayin mutuwa a ranar litinin to amma allah bai ba shi ba kuma tare da cewa idan kai kwaɗayi baka dace ba to ubangiji tabaraka wata'ala zai baka ladan niyya shine a nan yake cewa fa nazara ila thawbin alaihi kana yumarradu fihi wato abubakar sai ya kalli tufafin da wato ke jikinsa wanda ake jiyar shi a cikinsa bihi rada'un min za'afaran a jikin tufafin akwai wani ɗugu wato na turaren za'afaran rada'un bi ma'ana latukun ma'ana an ɗan cuɗanya gefen tufafin nashi da turaren za'afaran faƙalar silu sau bi haza abubakar sai ce ku wanke wannan tufafin nawa wazidu alaihi thawbain yace sannan ku dada min zane guda biyu fa kaffinuni fihima wancan wanda kuka wanke da wannan biyun ku hada gaba ɗaya ku yi min kafani ga wancan ɗaya da aka wanke ga wannan biyu da aka ƙara sabbi kenan in an hada ya zama nawa uku ba yana nihin cewa abin kadai za a masa a'a da wannan wanda ya umarnin cewa a wanke kenan da waɗannan biyun a zama a yi masa likafani don haka a wata nuska ake samun fa kaffinuni fiha هنا الدمير يعود إلى هذه هنا هذه الأثواب الثلاثة قلت واتو عائشة تشيسينة إن هذا خلق to ai wannan wanda yake jikinka wanda ka ce a wanki tsohon tufafi ne ya za mu maka kafani da shi ala sai abubakar ya ce innal hayya a haƙu bil jadidi min al mayyit ai rayayye shi ya fi cancanta dangane da sabon abu akan mamaci mamaci ina ruwan shi da tsohon abu da sabon abu inna ma huwa lilmihla wato abubakar ya ce ai shi likafani fa an yi shi ne fa kawai saboda mugunya ma'ana inna ma huwa lilmihla an tanade shi saboda mugunya dandanon daga mutum ya mutu kwana biyu kwana uku zai zagwanye mugunya ta wannan kinshi kuma ya zama kasa ya narki to menene fa'idar cewa sai sabo ko kuma ka ce lilmuhula lilmuhula kenan ga wanda ke son ɗurewa ta rayuwa kenan ma'akuzin ne mina kenan ya kunu bi ma'ana at-tamawhul idan kama mimun kin ruha lilmuhula ga wanda yake jiran wasu kwanuka na rayuwa shine yake buƙatar tsohon abu to amma mutumin da kasancewar mutuwa ta zo menene fa'idar wato wani sabon abu don haka kenan abin da yake a cikin nuskar lilmihila in ka ce lilmihila kenan shi likafani inna ma huwa cewa shi likafani abu ne ko wanda ke kasancewa ga mugunya mugunya za ta zubo masa gaba ɗaya kuma a ƙarshe ya rududdige ya zama ƙasa to menene fa'idar sabon aisha ta ce falam tawaffa hatta amsa min lailatul sulasa Allah bai karbi rayuwar abubakar sai da ya kai marice wato a ranar talata min lailatul thulatha ran talata da marici Allah ya karbi rayuwarsa wa dufina qabla an yusbiha cikin dare aka tattala shi aka je aka binne kafin ya kai asuba gane ko a cikin daren aka je aka binne shi to wannan kasancewar malam ya shigo da shi abubakar ya yi kwaɗayin mutuwa a ranar litinin domin rana ce wadda Allah ya karbi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka kenan ke nuna cewa mutuwa ta ranar litinin tana da fadla kamar yadda shi abubakar ya nema domin rana ce wadda Allah ya karbi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kuma babu wani dalili ingantacce da ya nuna cewa ga fadlarta illa kasancewar wato mutuwa ta ran juma'a ko kuma daren juma'a domin wannan ana kirga shi alama daga cikin alamu alamomi na kyaukyawan karshe wannan kuma sannan ana za mu iya fa'idantar halaccin binne mutum a cikin dare idan an tattala shi an samu jama'a sun masa sallah jama'a da dama to wannan ba laifi cikin dare ana iya kai shi a binne shi ba sai ya waye gari ba kamar yadda aka binne abubakar Allah ya kara masa yadda wato a cikin dare sannan kuma anan za mu iya fa'idantar halaccin yi ma mamaci likafani da tufafi wanda yake tsoho ba sai sabo ba illa kasancewar in tsohon ne ya zamanto yana da kyau kyaukyawa dai ake bukata kamar yadda kar mu manta ya gabata a cikin wani darasinmu na wannan littafin hadisin jabir Allah ya kara masa yadda ana son ya zamanto kyaukyawa to amma ba laifi ko da an sanya tufafin za a iya tsagawa a yi masa likafani da shi mun gane iya alakar hadisin da baban ku babu mautil fuja'ati albagta wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da wato mutuwar kai tsaye idan aka ce alfuja'a shine albagta kenan albagtati sai ya zamanto badal ne na alfuja'a babu mautil fuja'ati albagta kenan idan aka ce alfuja'a shine albagta mutuwa ta kai tsaye ba tare da shiri ba wanda in aka ce mautul fuji'a shine mutuwa ba tare da wani sababi na rashin lafiya ko kuma abin da ya kama da shi ma'ana hadari idan kai sun ce motul fuji'a kawai haka kuna zaune da mutum kawai shikenan ka lalima ka yi babu shi ko kuma daga bacci shikenan ya wuce mutuwa ta rashin lafiya ko ta hadari wannan ba sa kirga ta akan cewa motul fuji'a wanda mu kuma a yau irin ta hadari da sauransu ana kirga ta cewa mutuwa ce wadda suke ta kai tsaye to amma abin da su suke nihi mutuwa ba tare da rashin lafiya ko wani abin da ya kama da haka haka kawai kalalima ka ji babu mutum shine ake kira da motul fuja ba wani ciwon kai babu wani hadari da ya samu kai tsaye Allah ya zare masa rai to shine malam yayi babi na musamman wai menene matsayin ta shin abin kyama ce ko ba abin kyama ba ce قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني هشام هو ابن أروى عن أبي هو أروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال نعم نعم aisha Allah ya kara mata yadda ke cewa lalle wani mutum ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutum kwa shugaba ne daga cikin shugabannin madina domin shugaba ne na kabilar aus shine sa'ad ibn ubada Allah ya kara masa yadda shine ke faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa inna ummi yaftulitat nafsuha ya ce mahaifiyata mai suna amra ya ce Allah ya karɓi rayuwarta an gane ko? lafazin uftulitat nafsuha ma'ana ta mutu kai tsaye ba tare da ta yi wata wasiya ba haka kawai mutuwa ta zo mata ba wata rashin lafiya ba wani abu ya ce wa abun nuhalau ta kallamar ta saddaƙat ya ce ina kyautata zaton inda a ce mahaifiyata ta samu dama kafin mutuwa ta cin mata to da ta yi wasiyar cewa a yi mata sadaka da kaza ma'ana lauta kallamar ta sadakar da ta samu damar yin magana to da ta yi sadaka da wani bangare na dukiyarta da ta yi wasiya sai ce fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha yace ya rasulullahi in nayi sadaka a madadin mahaifiyata shin lada zai kasance gare ta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana za ta samu lada in na yi sadaka a madadin ta cewa ita na ma ƙala na amma zan Allah ya ce kwarai da gaske idan ka mata sadaka wato za ta samu lada to wannan kasance cewar maza Allah sallallahu alaihi wasallama bai bayyana ba wato wani kyamar shi dangane da wannan mutuwa kenan don haka yana nuna cewa ita mutuwa wadda take ta kai tsaye ba abin kyama ba ce illa kasancewar kuma akwai dalilai da dama waɗanda suke nuna abin kyama ce wanda hadisi ne sahihi maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce ta wani titi sai ya ga wata katanga ta karkato sai maza sai ya wuce maza Allah ya ce ina tsoron mutuwa ta kai tsaye ba tare da shiri ba gane ko saboda kasancewar ita mutuwa wadda take ta kai tsaye domin yin wasiya shi ma wannan wani ƙarin lada ne da bawa yake samu a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala kafin mutuwa ka yi wasiyar cewa in ka mutu a dukiyarka a ɗauka za a yi maka kaza to wanda kuma mutuwa ta zo masa kai tsaye kenan ba damar yi to don haka kuma a nan shine malam sai shigo da wannan hadisi kenan duk wanda mutuwa ta cin masa kenan wanda yake nashi misali dan shi ko wani wannan kenan sai ya yi kokari ya biyo masa baya da wasu ayyuka na alkhairi waɗanda za su sadu zuwa gare shi to don haka a nan shi wannan sa'ad yake tambayar manzon Allah yake cewa ya rasulullahi inda ta samu dama a iya zatona to da ta yi wasiyar cewa a yi mata sadaka da dukiyarta ya ce to ya rasulallah abinda nake tambaya in na yi sadaka a madadinta shin za ta samu ladan manzan Allah ya ce kwarai to don haka wannan hadisi abin da yake nuna mana babu wani saɓani a wajen magabata sadaka na ɗaya daga cikin ayyuka na alkhairi wanda in an ma mamacin ladan yake tarda shi wannan babu kokonto game da haka domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana illa kasancewar a nan sadakar da take saduwa zuwa mamaci ita ce sadaka wadda aka yi ta ba tare da an bata wata kaifiya ko wani jinsi ko wani adadi da sauransu sadaka a nan kofa buɗe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar in dai ya mata sadaka manzon Allah ya ce to ladan zai sadu to da irin wannan hadisi wato wasu malamai suke fakewa wato wai dangane da kafa hujja ga sadakar kwana uku da ta sati da ta arba'in da ta shekara wanda in an yi kuma kwata-kwata an manta da mamaci har kiyama ta tashi wanda abu ne wanda yake sananne ka'ida ce da shari'a ba wanda ya isa ya ba wani abu sababi ko gwargwado ko jinsi ko kaifiya ko zamani ko wuri illa Allah subhanahu wa ta'ala ko manzansa wanda waɗannan al'amurra guda shida ana kiransu a usulul sitta abu na farko sababi na biyu shine alqadar ko kuma ka ce al'adad adadi kenan na uku shine aljins jinsi na hudu wato shine alkaifiya na biyar shine wato zamani na shida wato shine wuri ba wanda ya isa ya ba wani abu sababi illa Allah subhanahu wa ta'ala ko manzansa misali a gurguje wa ya ba mu sababin cewa in ka shiga masallaci da nihin zama kafin ka zauna baya halatta ka zauna sai ka yi nafila raka biyu Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya nuna mana yin wannan nafila raka'a biyu sababin ta shine shiga masallaci da nufin zama yanzu a yau ka ɗauki cewa kai ka sunnanta ma kanka duk a lokacin da ka fito daga cikin gidanka idan ka koma to kafin ka zauna sai ka yi nafila raka'a biyu sai mu tambaye ka wannan sababi da ka ba kanka wane ne ya baka wannan sababin Allah ne ya baka ko manzon ka cewa duk in ka fito daga cikin gida in ka koma sai ka yi nafila raka'a biyu menene matsayin wannan nafila taka bid'a ce domin ka ba da sababi sababin da ba Allah bai bada shi ba manzon shi sallallahu alaihi wasallam ba an gane ko don haka kasancewar duk wani abu da zaka gani na sababi to ba wanda ya isa ya ba wata ibada sababi illa Allah subhanahu wa ta'ala ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam sannan abu na biyu shine adadi ba wanda ya isa ya ba wata ibada adadi ya ce kaza za a yi illa Allah subhanahu wa ta'ala ko manzon shi shin arwalla da aka ce mu wanke gaɓaɓuwa wanda ake wankewa su uku uku wane ne ya ba mu wannan adadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya nuna mana kowace gaba wadda ake wankewa daga cikin gaba ko arwalla iya abin da za a wanke ta so uku don haka hadisi yana cikin sunanin nasa'i da musnad na al-imamu ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi arwalla ya wanke gababuwansa so uku sai manzo Allah a ƙarshe sai yake cewa fa man zada ala zalika faqad ta'adda wa asa'a wa zalama manzo Allah ya ce duk wanda ya dada akan wannan uku manzo Allah ya ce hakika ya ketare iyaka kuma yayi zalunci kuma ya munana waye ba mu adadin cewa azhar raka'a hudu ce da asar hudu isha hudu magariba uku asuba biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya bayyana mana to don haka ba wanda isa ya ba wata ibada adadi illa Allah subhanahu wata'ala ko manzon shi wa ya ba mu adadin cewa azumin ramadan shine zamu yi talatin ko talatin ba daya ubangiji tabaraka wata'ala kamar yadda manzon shi ya bayyana mana waye ba mu adadin cewa zakka ta hudda kai wadda ake badawa a ƙarshen azumi cewa kowane rai za a hudda masa mudu hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko dan haka wannan shine al'amari na biyu in ma ka ce al'adad ko kuma ka ce alkadar ma'ana gwalgwado ba wanda ya isa ba wata ibada gwalgwado ya ce kaza za a yi illa Allah subhanahu wa ta'ala ko manzansa al'amari na uku shine wato aljins jinsi yanzu misali idan ka ɗauki layya da wasu dabobi ake yin layya in ma raƙumi ko saniya ko tinkiya ko akuya yau da za ka kamo wata dabba misali ka kamo barewa ko ka kamo misali saniyar dawa ko ka kamo misali ko zomo ko wani zakara da sauransu ko ka kamo misali doki ka ce da shi za ka yi layya sai mu ce ka zo da bid'a saboda kayi layya ba da jinsin da Allah ya bayyana mana da manzon shi sallallahu alaihi wasallama ake layya domin Allah ya bayyana mana jinsin da ake yin layya sune bahimatul an'am kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana tare da cewa cin doki halak ne cin barewa halak ne amma in ka yanka a matsayin layya to wannan ba layya bace ka zo da bid'a saboda ba da su ba ake yi laye iya dabbar jinsin dabbar da ake yi laye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana to amma inda zaka kamo barewa ka yanka ka yi sadaka ko ka kamo zakara ka yanka ka yi sadaka wannan kuma ka aikata halal amma inda zaka yanka ɗaya daga cikin su a matsayin laye to wannan ka zo da bid'a me yasa saboda kayi laye ba da jinsin da ake yi ba wajen kaifiya yanzu misali sallah da aka nuna mana a farko za ka yi tsaye ka fuskanci alƙibla ka yi kabbara ta harama sannan ka yi karatu bayan karatu ka duka ka yi rukuku idan ka ɗago ka je ka yi sujada to anan sai kai ka fara daga sujada bayan sujada sannan ka yi rukuku sannan ka miƙe ka yi karatu ko kuma arwalla ana farawa dangane da wanke hannuwa zuwa tsintsiyar hannu wanda a ƙarshe a gama da wanke kafa sai ka ce kai daga kafa za ka fara kaga anan kayi arwalla ba akan kaifiyar yadda Allah ya karantar da mu akan harshen manzon shi inda za ka fara arwalla daga kafa a ƙarshe ka ida da hannuwa wannan arwalla arwalla ce ta bid'a ba ta yi ba saboda kayi ta ne ba a kaifiyar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inda sallah anan za ka fara daga sujada sannan ka zo ka yi ruku'u a ƙarshe sannan ka zo ka yi tsayuwa sai mu ce ka zo da aiki na bid'a domin baka yi ta ba akan kaifiyar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana don haka ba wani wanda ya isa ya ba ibada kaifiya illa Allah subhanahu wata'ala ko manzonsa shi yake cewa ga yadda za a yi hakanan zamani ba wanda ya isa ya ba wata ibada zamani ya ce ga lokacin da za a yi ta an gane ko wa ya nuna mana cewa lokacin azhar sai bayan rana ta karkata wa ya nuna mana cewa la'asar lokacinta baya shiga sai idan inuwar mutum ta kai tsawonsa wa ya nuna mana an gane ko wa ya nuna mana cewa lokacin magariba baya shiga sai rana ta bada kuma wa ya nuna mana cewa shi wannan azumi wanda yake na ramadan da zamu sai a cikin wannan wata na ramadan ba wanda ya isa ya ba wata ibada zamani ya ce lokaci kaza za a yi illa Allah subhanahu wa ta'ala ko manzon shi don haka ita kuma wannan wane ne ya bata cewa a ran uku za a yi ta wane ne ya kayyade wannan cewa a ran uku za a yi sadakar da kuma cewa a ran bakwai za a yi da kuma arba'in da ta shekara duk wasu hadisai ne waɗanda suke na ƙarya wanda aka kirkira su wanda suna cikin wannan littafi alhawi lil fatawi ba su da kai balantana kafa iya abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana mamaci za a iya masa sadaka kuma ba maganar cewa tuwon tsaki da wake da shinkafa su ne za a yi a ran uku kuma da dabba da za a yanka sadaka ta arba'in ita kuma da waina za a yi ta bakwai ita yana ji ko gumba ne da ta shekara da sauransu ba wanda ya ba da wannan cewa ga da iya abin da za a yi in dala biyu Allah ya hure maka a duk ran da a kowane yini na Allah da mamacin ka ya rasu ka shekarar dubu kana yi wannan ladan shi zai ladan sarka zai iske shi in za ka a kullum in saniya za ka yanka ka yi mai sarka ka dafa abinci ka bashi wannan ba wanda ya hana ka kuma wannan tabbas insha Allah ladan zai sabi zuwa gare shi amma ba ta wannan zamani a ce sai ran uku za a yi daga ran uku kuma sai a ketara sai ran bakwai daga ran bakwai kuma sai arba'in daga arba'in kuma sannan sai sadaka ta shekara wannan ba tsari wani wanda yake na karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayin shi bid'a ne an gane ko don haka a zamanin zamani ba wanda ya isa ya ba ibada zamani ya ce lokaci kaza za a yi sadaka ko ibada ce don haka ba wanda ya isa ya ba ta zamani illa Allah subhanahu wata'ala ko manzon shi hakanan idan ka ɗauki almakan wato wuri shine wato asali na cikon shida ba wanda ya isa ya ce ibada kaza a wuri kaza za a yi ta illa Allah subhanahu wa ta'ala ko manzon shi ya nuna mana mahallin da ake zawwa a tsaya a matsayin cewa shine tsayuwa arafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya zo ya tsaya manzon Allah ya nuna cewa zagayen nan gaba daya manzon Allah ya ce arafa ne duk wanda ya tsaya anan yayi tsayuwa arafa inda za ka je wani gefe ka tsaya ka ce ai duk ɗaya ne to anan baka zo ba yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ai waye nuna mana iyakar mi na cewa ga inda za a zo wato a fita a je a zauna a kwana a nan ran takwas ga wata kuma wane ne nuna mana cewa in an je an dawo daga arafa wannan wuri za a zo a yi kwana uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana an gane ko ba wanda ya isa ya nuna cewa ibada kaza a wuri kaza za a yi ta illa Allah tabaraka wa ta'ala ko manzansa to don haka kasancewar rabawa da wannan hadisi dangane da halitta sadaka ta kwana uku da ta sati da ta arba'in da ta shekara wannan ba mahallinsa bane ba ko ka raba ba zai rabu ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa in ka mata sadaka kwarai za ta samu ladan sadaka amma bai nuna mana ba cewa sai a ran uku ko a ran bakwai da wannan ba ta wannan zamani da ba ta wannan kaifiya wannan gaba ɗaya bid'a ne ya fitar da ita daga tsari na karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko shi mamacin yayi wasiyar cewa in ya mutu a mushi irin wannan sadaka bai ya halatta ku ya'yansa ku zartar da wannan wasiya domin wasiya ce wadda ta saba ma Allah ta saba ma manzonsa haƙƙin Allah da na manzon shi wato shi yake gaba da haka kuma duk a matsayinka na musulmi irin waɗannan sadakoki na bid'a bayya halatta a matsayinka mai famar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ringa samun ka irin waɗannan wurare amma su da yawa mutum sai ya ringa da'awar shi yana kokarin bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a cikin harka ta bid'a a ringa ganin ka tsamu tsamu kai da ya kamata a ce kai ne farkon wanda zai kyamaci wannan abun ko a gidanku ake bayyada cewa ya zamanto ka zama ɗan cikon banci akan waɗannan al'amura saboda haƙƙin Allah da haƙƙin manzon shi shi yake gaba da haƙƙin kowa don haka kasancewar shi ne a nan wato malam ya shigo da wannan hadisi ya nuna mana cewa ita mutuwa ta kai tsaye lalle kasancewar abin kyama ce saboda me yasa wani lokaci kamar yadda waɗancan dalilai suka nuna wato kasancewar mamaci ba zai samu damar da zai wasiya a irin waɗannan abubuwa tare da cewa kuma yana nuna cewa ba abin kyama ba ce domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai nuna wata damuwar shi ba akan haka lokacin da shi Sa'ad yake ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato wannan labari don haka waɗannan a rike su da kyau su ne ake kira al-usulu sitta sababi adadi jinsi wato kaifiya zamani wuri duk abu wanda za a zo na ibada ka dora shi akan ɗaya daga cikin waɗannan sikelin shidda in dai kaga sababin ba Allah bai bada adadin ba Allah bai bada ba manzon shi ba hakanan kaifiya ba Allah bai bada ta ba manzon shi ba hakanan kasancewar jinsi ba wanda Allah ya ce a yi da shi ba manzonsa ba hakanan wuri hakanan zamani to i gaugawa ka sauke ko kayi Allah ba zai karba ba yasa saboda baka yi ba akan tsari wanda yake na karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ma ja'a fi qabrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa abi bakrin wa umar radiyallahu anhuma wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo game da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na abubakar da na umar Allah ya kara musu yadda fa akbara أقبرت الرجل إذا جعلت له قبرا وقبرته أي دفنته كفاتا أي يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا قال حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس قال حدثني سليمان عن هشام قال وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن أروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعذر في مرضي أين أنا اليوم أين أنا غدا استبداء اليوم عائشة فلما كان يومي قبضه الله بين سهري ونهري ودفن في بيتي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو أوانا عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا مساجد لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا وعن هلال أنه قال كناني أروة بن الزبير ولم يولد لي قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا أبو بكر بن أياش عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مصنما قال حدثنا فروة قال حدثنا علي عن هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنه لما سقط عليهم الحائل في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزئوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدوا أحدا يعلم ذلك حتى قال لهم أروى لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه وعن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لا لا تدفني معهم وادفني مع صواهبي بالبكير لا أزكى به أبدا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون العودي أنه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام ثم سلها أن أدفن مع صاحبي قالت كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي فلما أقبل قال له ما لديك قال أذنت لك يا أمير المؤمنين قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع فإذا قبلت فهملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له وأطيعوا فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وولج عليه شاب من الأنصار فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت ثم استخلفت فعدلت ثم الشهادة بعد هذا كله فقال ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا لا علي ولا لي أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان أن يقبل من محسنهم ويؤفى عن مسيئهم وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بأهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم wato wannan babi da malam ya yi cewa abin da ya zo dangane da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na abubakar da umar Allah ya kara musu yadda na malam yana so ya nuna mana a ina aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗannan khalifofin nasa guda biyu shine sai ya ciro fadar Allah subhanahu wa ta'ala thumma amatahu fa aqbara lafazin fa aqbarahu ai aqbartu rajula idza ja'altu lahu qabra idan kace aqbartu rajula ma'ana na gina masa kabari na sashi shine Allah yace thumma amatahu sannan shi yake karban wato rayuwar bawansa idan lokaci yayi fa aqbarahu kuma ubangiji ta'ala shi ya sanya masa kabari ma'ana wannan karamci ne ga dan adam ko arni ne to ba a barin gawar shi haka kawai dole za a yi rami abin nita shi ne sai ce wa kabartuhu idan ka kace kabartuhu bi ma'ana da fantuhu na binne shi amma in kace a kabartuhu ma'ana na gina masa kabari na sashi shine kuma da kifatan da Allah ya ce alam naji alil arda kifatan ahya'an wa amwata shine sai ce kifatan ay yakununa fiha ahya'an ubangiji ta'ala shi ya maida mana ƙasa ta zamanto matattara gare mu a kanta muke rayuwa sannan kuma idan muka mutu za a binne mu a cikinta wannan shi ma karamci ne na ubangiji tabaraka wata'ala shi ne malam sai ya shigo da hadithin aisha allah ya kara mata yadda take cewa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la ya ta'azzaru fi marade ta ce lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam wato a cikin rashin lafiyarsa yana samun damuwa lafazin kenan la ya ta'azzar yana samun damuwa aina anal yau manzon Allah cewa yake ina nake yau kasancewar a lokacin da ba shi da lafiya matan shi dai tara ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar ya tafi wannan ya mutu ya bar su to amma tare da cewa rabon kwana ba wajibi bane akan shi amma cikar adalci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya rabon kwana tsakankanin matan shi kuma a ba shi da lafiyan kuma yau daga ɗakin wannan in kwananta ne kuma gaba za a ɗauke shi hallo a kai shi an gane ko wannan yana nuna mana cewa in mutum ko rashin lafiya yake to wannan rabon kwana bai sauka an gane ko dole wadda ɗakin ta kwananta ne za a ɗauke ka a kai ka kuma hallo kasancewar in kwanan ya wuce a ɗauko ka hallo a dawo da kai ɗakin wadda ita kwananta ne to don haka da abin ya tsananta ita fadima ta zo ta ba mata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shawarar cewa yin haka akwai wahala kuma akwai tsanani gare shi saboda haka ku sauƙaƙa masa shine manzan Allah sai ya ringa tambaya aina anal yau a ina nake yau aina ana gada gobe a wani ɗaki nake istibda al-yawmi Aisha manzon Allah yana ganin jinkirin wato wannan ranar kwana wanda yake na Aisha domin kasancewar daman shi kwana yini da dare ne wannan shine asali awa 24 amma inda son su da yarda su ne za su iya kwana biyu biyu ko kwana uku uku ko kwana hulhudu ko sati sati ma za su iya yi inda sun yarda sun amince tsakaninsu to amma iya abinda manzala sallallahu alaihi wasallama ya raba wanda yake asali kowace mace za a yi ni da dare a dakin ta tsawon awa 24 sannan a yi gaba to shine manzon Allah sai yake cewa ina nake yau ma'ana gobe ina nake ma'ana yana ganin jinkirin ranar Aisha saboda mata tara ne gare ta gare shi kenan anan sai an yi kwana takwas sannan ana tara zai zo dakin Aisha falamma kana yaumi aisha ta ce a ran da kwana na ya kasance qabadahu bai na sahari wa nahari tace Allah ya karbi rayuwar manzon shi yana tsakankanin wato kirjina da jijiyar wuyata lafazin sahari a sahar shine wato wannan jijiya wadda ake kiranta arri'a wannan jijiya ta wuya ma'ana kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana jingine akan kirjin Aisha da jikin wuyanta Allah ya karbi rayuwar shi shine ta ce kuma wa dufina fi baiti kuma tare da haka kuma aka binne shi a ɗakina wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa na fabala na daraja na aisha in za ka lissafa to na ɗaya daga cikin abin da ke nuna matsayin aisha manzan allah sallallahu alaihi wasallama a kan ƙirjinta allah ya karɓi rayuwarsa wanda kasancewar a nan kuma wato kasancewar shi me yasa manzala sallallahu alaihi wasallam yake fatan akai shi ɗakin Aisha saboda kasancewar ya fi sakewa ya fi jin daɗi dangane da zama da ita to shine anan yake tambaya ina nake yau ina nake gobe istibda al-yawmi Aisha yana ganin jinkirin wato ranar Aisha to har aka kewayo ɗakin Aisha kuma a ran nan Allah ya karɓi rayuwarsa kuma kanshi yana jingine akan kirjinta wato da wuyanta shine take cewa take cewa falamma kana yawmi qabadahu Allahu baina sahari wa nahari a ranar da kwana na ya kasance a ran nan Allah ya karbi rayuwarsa baina sahari tsakankanin jijiyar wuyata wa nahari wato da kirjina ma'ana yana jingine wa dufina fi baiti kuma aka binne shi a ɗaki na an gane ko ina masu cewa a masallaci aka binne shi ba a masallaci aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dakin Aisha aka binne shi haka Aisha ta ce wa dufi na fi baiti a daki na aka binne shi masallacin shine aka sa a dakin Aisha amma kasancewar ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka binne a masallaci waɗanda suke rabawa suna binne shehunansu a cikin masallatai wanda kasancewar ɗabi'a ce ta tsinannu la'antattu yahudu da nasara kamar yadda yake a cikin wannan hadisi na biyu wannan hadisi na biyu aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a rashin lafiyarsa wadda bai tashi ba wanda a wannan rashin lafiya Allah ya karɓi rayuwarsa manzon Allah yake cewa la'ana Allahu yahuda wan nasara Allah ya tsine ma yahudu da ƴaƴan mushau ittakhazu qubur anbiya'ihim masajida domin sun mai da kabarin annabawansu masallatai domin a wancan hadisi wanda ummu habiba da ummu salama suke bashi labarin wata cuci da suka gani an mata hutuna a can birnin habasha maza Allah yake ce musu ai waɗannan mutane ne wanda idan mutumin kwarai ya mutu daga cikinsu sai su zo sai su gina masallaci akan kabarinsa to ba bambanci da cewa kabarin shi ya riga ya a zo a gina masallaci a kan shi ko kuma a kawo kabari abin ne a cikin masallaci gaba ɗaya duk tafiyar su ɗaya aiki ne wanda yake na yahudu da yan mushau kuma masu haka Allah ya tsine musu albarka don haka yana cikin rashin lafiya ta mutuwa Aisha ta ce manzon Allah yake faɗar wannan kalma yake maimaitawa Allah ya la'anci yahudu da nasara domin sun mai da kabarin annabawansu masallatai aisha ta ce laula zalika ubriza qabruhu in ba dan wannan al'amari ba tace da an fitar da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ba a binne shi ba a nan daki da can za a kai shi a binne shi to ana tsoron kar a hudda kabarin shi daga can kuma mutane su je su mai da kabarin nashi wurin sallah an gane ko kai ko da ba a gina ba ka zo ka ce a gindin kabarin za ka yi sallah ka mai da shi masallaci saboda lafazin masajid jam'i ne na masjid idan aka ce masjid shine wurin da ake duka a yi sujada duk wanda zai zo gindin kabari ya mai da gindin kabarin cewa shine wurin sallar shi to da shi da wanda ya gina masallacin da tsaye ne an gane ko domin ka mai da shi wurin sallah shine Aisha ta ce laula zalika in ba dan wannan abin da manzon Allah yake tsoro ubariza kabaruhu da an fitar da kabarin shi daga cikin wannan gida daga cikin ɗakin aisha an kai shi an binne shi can inda ake binne kowa ta ce gaira annahu khashiya aw khushiya an yuttakaza masjida sai dai me yasa manzon Allah ya ji tsoron kar a mai da kabarin shi masallaci an gane ko kar a mai da kabarin shi masallaci don haka aka binne shi a ɗakin Aisha amma duk da haka zamu iske a wannan hadisi na gaba da yake a kullun shaidani yana zauwa yana sauwara ma mutane mummunan aiki ya maida musu cewa shine mai kyau duk da haka sai sun zo sun sa kabarin gaba hatta a yau kasancewar akwai waɗanda suke famar sai sun sa kabarin gaba sun yi sallah to sai dai in ka ce kabarin zaka sa gaba to daman ba alƙibla ba zaka kalla wanda addu'a manzon Allah ya ce ya Allah kar ka mai da kabari na ya zamanto gunki ana bauta masa sai magabatan kwarai sai suka zo katangar sai aka yi ta wanda bature yake cewa triangle aka dan karkata ta haka da aka zo sai aka karkata ta aka matuwa in ka ce kabarin za ka fuskanta to ba alƙibla ba ka fuskanta kamar misali nan ita ce alƙibla nan da gidan sai aka yi aka yi katanga haka kenan da aka yi haka aka yi katanga haka kenan bayan da za a yi mutum ya fuskanci kabarin in ko ka fuskanci kabarin to ba alƙibla ba ka fuskanta shine a wannan wato hilal yake cewa urwa ya mun kinaya walam yulad li tare da cewa ba a haifa mun da ba amma ya mun alkunya don haka ita kinaya bata keɓanta ba cewa sai kana da da ko baka taba yin aure baka taba aihuwa ba zaka iya ma kanka kinaya ka ce ni ne abuwa ne kamar yadda Aisha ba ta da da balantana jika amma ake mata kinaya da ɗanyarta shine Abdullahi ibn Zubair ake ce mata Ummu Abdullah a wannan hadisi na uku kasancewar wato hisham yake faɗa daga mahaifinsa urwa ibn zubair yake cewa lokacin da katangar ɗakin aisha inda aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta faɗi a zamanin alwalid ibn abdul malik lokacin nan shine khalifa aka zo fi bina'ihi sai suka haɗu suna gina wato wannan katanga an gane ko lokacin nan kuma shi umar ibn abdul aziz wato shine gwamna a birnin madina wato urwa yake cewa mahaifinsa zubair wato sai yake cewa fabadat lahum qadam sai wasu ga wani diddige ya fito na kana daga cikin kabarin ma'ana katangar da ta fadi kenan suna kwashe kasar za su sake gina wurin sai diddige ya fito fa faziku gaba ɗaya sai suka firgita wa zannu annahu qadamun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama suka yi zaton kar a je diddigin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ya fito fama wajadu ahadan ya'lamu zalika hatta qala lahum urwa babu ɗaya daga cikin su wanda ya san cewa wannan diddige ne na Abubakar ko kuma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ko kuma na Umar ne sai da urwa ya ce musu la wallahi ma ma hiya qadamun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma hiya illa qadamu Umar radiyallahu anhu yace wannan ba diddige manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane wannan diddige ne na Umar Allah ya kara masa yadda me yasa shi urwa ya zauna da umar ya san wane ne umar amma bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka ya bayyana musu cewa wannan diddigen wato umar ne Allah ya kara masa yadda sannan hankalin su ya kwanta wannan darjantawa da kimantawa da sahabbai suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka lokacin nan shi Umar ibn Abdul Aziz yana gefe yana zaune sai kuka yake a lokacin nan da aka ce ba da jigin shi bane sai ya tashi zai je wannan sai wani ya ce masa ranka ya dade in ka tashi ai kowa kuma tashi zai yi dan haka sa wani daga cikin mu ya je ya mai da wannan kasa ya binne sannan shi Umar ibn Abdul Aziz a matsayin shi na gwamna sannan ya umarci wani yantaccen bawon shi ya ce ya je ya mai da kasa to wannan shi ma me yake nuna kenan a ɗakin Aisha aka binne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi na uku Aisha take cewa wato wato urwa ibn zubair yake cewa aisha ta ma abdullahi ibn zubair Allah ya kara masa yadda ta masa wasiyar cewa kada wato ya binne ta tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da abubakar an gane ku ta ce ka binne ni ma a sawahibi bilbaki yan uwana waɗanda suke matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a kai da can abin ne ni tare da su a can makabarta ta bukiya ta ce la'u zakarihi a abada kar a tsarkake ni a fifita ni a kansu har abada ta ce abin da nake so a kai ni can inda aka binne su ni ma a kai ni can wannan kaskanta kai ne na muminai ita kenan tana ganin in an binne ta anan kamar an ware ta an fifita ta akan sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma mumini a kullum duk darajar shi mai da kanshi kasa yake bai ganin cewa shi wata tsiya ce a wannan riwaya ta ƙarshe wa umar wannan amr bin maimun al'audi yake cewa naga umar allah ya ƙara masa yadda wato ya faɗa ga ɗan shi abdullah ya ce masa je ka wajen ummul mu'mini na aisha allah ya ƙara mata yadda ka ce da ita umar yana gaishe da ki ya ƙara'u umar bin al-khattabi alaiki salama umar yana gaida ki sun masalha an udufana ma'a sahibayya sannan ka tambaye ta ka nema min izinin cewa ina fatan ta bani izinin abin ne ni tare da wato abokaina shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abubakar ma'ana in Allah ya karbi rayuwata a kaina a hada ni da su Umar ya tura ɗan shi cewa ya tambaya masa izini wajen Aisha shine yace qalat kuntu uriduhu li nafsi lokacin da Abdullahi ya je ya faɗa mata sai ta ce to ai ni ma haka nake so abin ne na ana ni ma a nan nake so abin ne ne wannan malamai suka ce a nan kasancewar aisha ta faɗa ne a nan kasancewar a lokacin da shi umar ya nemi cewa yana son wannan wuri kenan wuri ne wanda yake yana da fadala ko kuma kasancewar waccan magana tata kenan wannan ta faɗa da farko amma daga baya waccan magana ta zo ta cewa kar abin ne ta anan kenan anan lokacin da ita Aisha tana ganin cewa wurin da ya rage a cikin ɗakin nata duka ba zai wuce ba wurin mutum ɗaya ba zai wuce ba wurin abin ne kabari ɗaya kenan dan haka sai ta ce masa to ai ni ma ina buƙatar abin ne na ana an gane ko kenan bayan an binne Umar kuma sai ta ga cewa akwai sauran wuri kenan takan iya yiwa ita kuma a kawo ta bayan mutuwar ta abin ne anan kenan dan haka sai ta ce abin ne na anan a kai da can makabarta ta baki'a abin ne ne kenan bayan wannan magana ta gabata to shine anan sai ta ce fala usiran na kul yawma ala nafsi ta ce dan haka zan fifita umar akan san kaina a yau tunda ya ce yana bukata to na bar masa wannan kuma daman haka ake bukatar mumini ko mun san da kake ma abu in dan uwanka mumini yana so to ka fifita shi akan san kanka ka bar masa don haka shi umar da ya ce a nema masa izini yana son abin ne shi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da abubakar aisha sai take cewa to ai nima ina bukata ta ce amma tun da ya ce yana so to na bar masa lokacin da abdullahi ya dawo umar sai ce masa maladai ka yaya al'amari kafin ya iso wajen da sai ke cewa yaya to shine malamai suka ce ana akwai halarci idan ka aiki dan aike kafin ya iso wajen ka ka tambaye shi yaya aka yi a gane ko dan kwaɗayi akan wannan kin alkhairi kafin ya iso umar din yake tambaye shi qala sai yace adina talaka ya amiral mu'minin dan nashi yace ai ta baka izini qala sai yace ma kana shay'un ahamma ilayya min zalika al-madhi yace wallahi ba abin da na kusu na fi kauna yafi muhimmanci a wajena a rayuwata ta duniya sama da wannan mazauni an gane ko wannan makunci da Aisha ta bani sai ce fa'iza ku bi butu idan Allah ya karɓi rayuwa ta fahamiluni ya ce ku ɗauke ni in masallimu sannan in kun je ku yi sallama gidan na Aisha tun makul sannan ka faɗa kai ɗana Abdullahi ka ce yasta azinu Umar bin al-Khattab Umar dan Khattab yana neman izinin abin ne shi anan fa in azinat li fadfanuni in ta ba da izini ku binne ni wa illa idan bata ba da izini ba ya ce farudduni ila makabirin musulmi na kuma yadda ni zuwa makabarta ta musulmi ta ce baki'a wannan mine ne ƙara jaddada mata ne saboda mutum yakan iya maka alkawari kuma bayan zuwa wani lokaci ya ga cewa wasu abubuwa sun bujiro ya ce ya fasa to don haka umar bayan ta ba shi izinin a farko sannan ya ƙara jaddada ma ɗan shi cewa in na mutu kun je to sallama a gidan nata in kun yi sallama ka faɗa mata ka ce umar yana neman izini abin ne shi a nan kina a ƙara jaddada neman izini in ta ba da izinin abin ne ne idan ba ta ba da izini ba to kuma da ni can makabarta ta musulmi ya ce inni la a'lamu ahadan a haƙƙa bi hadha al-amri min haula in nafar ya ce honni